أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha uku ga watan safar shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne daidai da 20 daidai ga watan tara shekara ta 2021 miladiya za mu ci gaba da karatu insha allahu ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wa shaitan na babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na shida a cikin muqaddima da muke ta littafin za mu tashi daidai inda malam ya yi mana bayani game da wasu abubuwa da ya ɗan gyararraki a cikin littafin al'umurun lati raja'atu an hafi hadhihi taba'a malai ce wasu al'amura da na dawo daga rakiyarsu na yi gyararraki a kansu a wannan bugu da aka yi wannan bugu na goma sha ɗaya tumalin ya ɗan bada misalai ne akan wasu abubuwa na fiƙihu matsala ta fiƙihu ko ta addini wanda a da ya tafi a kanta yanzu kuma ya zo ya gyara ya kawo wasu misalai guda shida wanda su makaranta wancan satin da ya gabata yanzu za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa fi hadhihi taba'ati raja'atu an iddati umurin a wannan bugu da ake na goma sha ɗaya na yi gyara ko na dawo daga wasu abubuwa kamar haka ga sunan malin zai kawo su na farko malin ce tsulul hiwar ma'al jinni la fa'idata minhu malin ce tsawaita tattaunawa tare da aljani wannan ba shi da fa'ida abinda malin yake nufi shine lokacin da mutum yake wa mara lafiya karatu wani lokaci mara lafiyan kan bayyana aljanin kan bayyana ta bakin mara lafiya rinka tattaunawa da shi da wanda yake wa karatu to wani lokaci sai ka gama an manta da me ake yi cire aljani ake sanyi ko kuma tattaunawa ta hira ake sai ka ga an tsaya kawai ana ta labari kai waye kai daga ina kake su waye tare da kai irin waɗannan abubuwan aitai malai ce to a tsaya a yi ta doguwar hira da aljani ba ta da fa'ida babban makasudi na yi wa mara lafiya karatu shine a ga wannan aljanin da yake cutarsa yake zalintarsa ya fita daga jikinsa to idan da so zai zama samu dan uwa idan ka yi karatu ba sai ka yi magana da aljanin bai fita shi kenan abin da aka fi so kenan to amma idan ta kama ne dole ya ƙi fita akwai buƙatar ku tattauna to wannan babu laifi amma a tsaya a yi ta surutu a yi ta labari wani lokaci ma kaga har wasu mutanen da suke gefe su ma suna sa baki masu zagi suna yi masu dora ashar suna yi da sauransu da haka zaka ji ana ta tsino aljanna albarka azzalimi kaza da sauransu to da irin wannan bashi da fa'ida malai ce bal innahu yata'abu al-mariba wa yumakkinu wa yumakkinu lil-jinni fil jismi irin wannan abin yana wahalar da mara lafiyar yana gajiyar da shi mara lafiyar da aljanin ke jikin shi sannan kuma yana bawa shi aljanin dama ya ƙara samun gurin zama a jikin mara lafiyar duk wannan adadin tattaunawa da hirar da kuke da shi lokaci yake ƙara samun yake ƙara samu na zama a jikin shi mara lafiya malai ce da a ɗaba'a ta farko ya yi bayani game da tattaunawar doguwa da sauransu to amma sai ya fahimci abu ne da yake kuskure yawan ko kuma doguwar tattaunawa ya ce yanzu ya janye daga wancan abu na biyu da malin ya gyara a cikin wannan tsaba'ar shine hazaftu haditha ummi aban malin ce na goge wani hadisi na wata mata da ake ce mata ummu aban haithu nabbahani akhuna ash-shaykh aliyu hishish jazahullahu khairan ala illatin ila ala illatin fihi malai ce yayin da wani daga cikin dan uwa mai suna aliyu aliyu hishish ya faɗakar da ni game da wata illa da ke cikin hadisin Allah ya sakawa wancan malami da ya faɗakar da shi alkhairi malai ce akwai wani hadisi na ummu aban da da ya sa shi a ɗaya tsaba'ar wanda da wahala yanzu ka iya samun irin wancan ita tsaba'a farkon amma inda da akwai mai ita zai ga wancan hadisi to a wannan tsaba'ar da aka tashi sai malam ya sa aka goge hadisin me dalili ce saboda akwai illa a cikin hadisin hadisi ne da ita ummu aban din take bada labari cewa kakanta ya zo wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi hadisin imam al-haytham ya rawaito shi a cikin majma'u zawaid kakanta ya zo wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da wani ɗansa ko kuma ɗan yar uwarsa kamar yadda ruwaya hadisin ta nuna da ya zo wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya je ya yi wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sallama ya ce ya rasulallah ina da wani ɗa ko wani ɗan yar uwa wanda yake fama da ciwon hauka ya rasulullah na zo maka da shi annabi ce yana ina ya ce ya rasulullah gashi can a wajen inda muka daure dabbobin annabi ce ka je ka zo da shi ya ce ya cire masa kayan tafiya da yake ba dan wajen bane tafiya suka suka zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya cire masa kayan tafiya ya sanya masa kaya kammalallu ya kawo shi gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kusanto da shi zuwa gare ni ka juya bayansa ya juya bayansa ya kasance bayansa yana kallon fuskar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike samar rigarsa da ƙasa rigarsa ya ci kwikwiye yadda ki gadon bayansa haka ya ce fita makiyin Allah shi mai rawaicin hadisin sai yake cewa sai ga yaron ya fara canza kamannin kallon da yake yi da irin kallon da ya yi maka kasan wannan ba mai lafiya ko ba mai hankali ne yake maka shi ba sai ga wannan kallon ya canza yanzu kallo ne normal yake masa shi sai ya lalle yaron ya samu lafiya ya ce sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu ruwa ya shafa masa a fuskarsa da wasu sassa na jikinsa ya masa addu'a shikenan sai yaron ya samu lafiya to hadisi ne da yake da malam ya sa shi a cikin hadisin amma sai ya fahimci akwai illa a cikin hadisin bai inganta ba sai ya cire shi wannan shine amanar ilimi ko da ka ba da fatawa da wani hadisi daga ba sai bai bayyana a gare ka bai inganta ba to sai ka bayyana wanda ka ba da fatawar da shi cewa hadisin da ne maka fatawa da shi na gina ka akan mas'ala kaza bai fa inganta ba saboda haka wannan mas'alar an riga an rusa ta malai ce abu na uku shine hazaftu hadith ibn abbas fil jarwi aswad min ajali farqad as-sabakhi malai ce na goge wani hadisi shi ma shi ne hadisin abdullahi dan abbas da yake bayani game da aljarwil aswad ya ce abin da ya sa na goge hadisin kuwa saboda wani rawi da ke cikin hadisin mai suna alfarkadus sabahi hadisin abdullahi dan abbas shi ma yana cikin musnad na imam ahmad dan hanbal da wasu daga cikin littattafan hadisi wanda yake bayani cewa wata mata ce ta zo wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita ma da ɗanta ɗan ƙarami da ciwon hauka ke damunsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shafa kirjin yaron da hannunsa mai albarka kamar yadda ya zo a cikin hadisin a yi masa addu'a ya masa tofi ya ne masa tofi sai shi wannan yaron fafa'a fa'atan kawai sai ya yi amai sai kwarara amai wai yana kwarara aman sai ga wani abu shine aljarul aswad din ya fito daga jikinsa kamar ɗan kwikwiyo baki aljarul aswad din shine dan kwikwiyo dan kare dan karami wanda yake baki ya fito daga bakin yaron to malai yace wannan ruwaya ta Abdullahi dan Abbas ita ma ya bincika ya ga bata inganta ba saboda wannan rawi mai suna farqadus sabaqi malamai sun yi sun yi sun yi bayani akan rashin ingancin sa ko kuma raunin sa ta fuskar ruwaya malai yace to shi ma wannan hadisin na goge shi abu na hudu da malam ya gyara akan sa yace hadaftu haditha ubay bin ka'b وحديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه في ذكر آيات الرقية رقية لضعفه ما ليتي نابوجي حديث أبي بن كعب ده حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى ده جبابنسا wanda hadisin yana ambaton wasu ayoyi ne daga cikin ayoyin da ake karantawa lokacin ruqya malai ce na goge shi ne saboda rauninsa ma'ana shi hadisin ya zo ne yake bayani game daga wasu ayoyi da suka tabbata daga bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ake karantawa idan za a yi wa mutum ruqya to amma daga baya malai ce hadisin bai inganta ba saboda ka sai ya goge shi galibi duk ayoyin da kuka ga ana sawa ana kawowa a cikin karatun ruqya to an same su ne an tariqi tajriba ma'ana ta hanyar gwadawa da jarrabawa an yi an ga sun yi shi sa ake amfani da su amma wai ba daga bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka zo kai tsaye ba Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na biyar mala yace hazabtu ba'd at-tahsinati min al-fasl sadis a cikin fasali na shida can karshe karshen littafin mala yace shi ma na goge wasu abubuwa na tsaro da kariya dan daman babin gaba ɗaya malam ya gina shi dan ya kawo at-tahsinat abinda ake nufi da at-tahsinat shine abubuwan da za su baka kariya daga farmakin shedanin aljanu ko kuma farmakin sihiri da sauransu to a ciki akwai abubuwan da malam ya kawo a matsayin abubuwan da za su ba mutum kariya malam ya ce to irin na goge wasu abubuwan daga ciki me yasa li'annahu lam yathbut alaiha dalilun malam ya ce saboda dalili bai tabbata akan abubuwan ba da ya same su ne a wasu gurare ko kuma a wasu littattafai ya ciro yasa a littafin sa to da bincike bincike sai ga waɗannan abubuwan da ya safa a cikin littafin babu dalili karkashin alqur'ani ko hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka sai sauri yayi marmazin cire shi saboda me saboda addini ka cokan ɗinsa gaba ɗayansa ya gini ne ƙarƙashin alƙur'ani da hadisin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam to da abin da ba shi da asali daga cikinsu kuma kaga bai kamata ya addini da shi ba to shi sa malam sai ya sauri ya cire su abu na shida malam ya ce hunaka tambihatun sataraha mabafufatun fil kitab malam ya ce akwai wasu 'yan faɗakarwa da za ka gansu a warwatse a cikin littafin za ka gansu na sa su a gurare da dama a cikin littafin su ma na ɗan ƙaƙƙara su da babu su a wancan bugun to amma wannan sai na ga akwai buƙatar na shigar da wasu 'yan faɗakarwa saboda haka sai na shigar da su bale cewa as'alullah al-aliyyal karima ina roƙon Allah madaukakin sarki wanda shi ne yake madaukaki kuma mai karamci ghafirar dhanbi wa qabilat taubi wanda yake mai gafarta zanubai kuma mai karɓar tuba shadidal iqabi wanda yake mai tsananin ukuba kuma ga wanda ya saba masa ay yatajawaza anni bi mannihi wa karamihi da ya gafarta min zunubaina da falalarsa da karamcinsa da baiwarsa wa ay yaj'ala hadha alkitab fi mizan alhasanati yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atta Allah bi qalbin salim ya sanya wannan littafi ya kasance a mizanin hasana ta malan da ya kokarin rubuta shi ranar da ‘ya'ya da dukiya ba sa amfanar kowa sai wanda ya je wa Allah maɗaukakin sarki da kubutacciya a zuciya da ta ce kubutacciya babu komai a cikinta malai ce Allahumma ja'alhu laka khalisan Allah ka sanya littafin ya kasance na yi shi ne don kai wala ta ja'al li ahadin fihi shay'an kada ka sanya wani yana da wani rabo a cikinsa ya kasance na yi wani abu a cikin littafin don wani ya gani ya jibe ni ko don wani ya gani ya bani wani abin duniya kasance wani ba shi da rabon komai duka dinniya ta gaba ɗayanta ya kasance ya ubangiji na yi shi ne don kai ba don waninka ba mala ya ce wa ana ohayyibu bi kulli mai yara fi hadal kitabi aw ghairihi min kutubi mukhalafatan shar'iyya mala ya ce ina shirye na kimtsa tsab ga duk wanda ya ga wani abu a cikin wani littafin nawa ko wasu daga cikin littattafai na abin da yake ya saba wa shari'a falyatakarram bilittisali bi au bin nashiri mala ce to yayi kokari da Allah yayi kokari wajen haduwa da ni ko haduwa da wanda yake daukan nauyin buga littafin wa irsali mula wa irsali mulahadatahu wa irsali mulahadatihi ta hanyar turo da abin da yake gani na gyara zuwa gare ni ko kuma wanda yake shi ne yake daukan nauyin buga littafin shi ma idan sakon ya je gare shi zai iso zuwa gare ni idan mutum ya ga gyara to ya ba hanyar da yake gani zai wa malam gyara malam ya ce zai karba insha Allah ta'ala malam ya ce kuma walahu jazilu shukuri idan mutum ya mun haka yana da gwaggwabar godiya a gare ni ma'ana zan ji daɗi zan gode masa wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbi malam ya salati daga ƙarshen wannan muqaddima ya ce wa katabahu wahid abdussalam bali wanda ya rubuta wannan muqaddima shine wahid abdussalam bali muqaddimatu at-tab'ati al-ula muqaddima tab'a ta farko wannan ita ce ta ƙarshe wanda takaitacciya ce insha Allah ta'ala malai ce innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما ليس بين هكا وأن نفرق دب دام فسر أسبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar wannan shi ma duk mun sha fassara su a wasu guraren malai cewa ba'adu bayan haka fa innahu yadda al'amarin yake minal wajibi ala ulama'il muslimina yana daga cikin abin da yake na wajibi akan malaman addinin musulunci ay yaqumu hurrasan ala al-aqidati ya kasance sun tsaya wajen bawa aqida ta musulunci kariya ويضب عنها تشكيك المشككين sannan su yi ƙoƙarin kore da kawar da shakkar masu kawo shakka a cikin ita aƙida ɗin wa yub'idu anha kulla da khilin su yi ƙoƙarin nesanta duk wanda yake ƙoƙarin cusowa ko ya shigo da wani baƙon abu cikin aƙidar musulmi su kora shi gefe su mai da shi gefe malai ce li'annaha hiya qiwamuddin wa ruknuhul matin saboda ita aƙida ita ce abin da addinin musulunci yake tsayawa da ita kuma ita ce rukuni mai ƙarfi na addinin musulunci wala qadar aitu kafiran min almuslimina mala yace na ga da yawa daga cikin musulmi yakhrujuna min diyarihim jama'atin wa furada suna fita daga suna fita daga gidajensu a dunkule a cikin jama'a jama'a wa furada ko kuma ɗaiɗaiku wa yadhhabuna ila arrafin aw kahinin su tafi zuwa bokaye ko kuma masu sihiri yusaddiqunahu suna gasgata irin waɗancan bokaye ko ‘yan duba bal wa ya taqiduna annahu ya'lamu al-ghaiba malai ce bar ma da yawa daga cikin irin mutanen da suke zuwa wajen su suna kudircewa a cikin zukatan su waɗancan bokaye ko ‘yan duba ba sun san gaibu ma shi sa ma suke zuwa wajen su shi sa idan aka sace wa mutum abu sai ya tafi wajen bokaye ce da Allah yana so abin sai ya dawo idan dan mutum ya bata sai ya tafi wajen bokaye ce da Allah yana so dan sai ya dawo idan yana so ya wani abu a gaba sai ce a duba masa da Allah abin nan akwai alkhairi to abin da ya zamto maka alkhairi da Allah ɗan uwa idan ba Allah ba ya san shi to amma sai mutum ya tafi wajen boka ya ce yana so a duba masa abu kaza da zai da Allah akwai alheri a ciki aure ne zai yi kasuwanci zai fara wani abu zai yi wani fa a cikin mutane ɗan uwa akwai wanda duk abin da zai wallahi sai ya je an duba masa duk abin da zai sai ya je an kalla wai an duba masa cewa wai da alkhairi ko babu alkhairi to shi wanda zai duba maka din abubuwa nawa ne suke ɓoye masa sai shar ya faru akan sannan yake sani nawa ne shi wanda zai duba maka ɗin abubuwa da yawa za su same shi sai sharrin ya riga ya same shi ya afka masa babu yadda zai yi dole haƙura da ƙaddara Allah maɗaukakin sarki idan da yana da ikon sanin shar ko alkhairi kafin faro sa ta za a yi same shi to amma kai kuma sai ka tafi wajen sai duba maka akwai alkhairi za ka yi aure sai a ce maka ya matan nan farar kafa ne da ita kakka aure ta shikenan kuma wallahi wani ya fasa har abada duk yadda yake santa duk yadda iyayensa suka dage akan sai aure ta wallahi ba zai aure ta ba sai ce an fa gaya min wallahi babu alheri a cikin auren nan kuma shikenan ba zai yi ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu mala yace wa idza nasahtahum idan kai musu nasiha irin waɗannan mutane kalu sai ka ji sun ce a'tinal badil to idan ka ce ba za mu je wajen boka ba ka ba mu badil shine ka ba mu canji idan ba mu je wajen boka ba wajen wa za mu je hadha mimma ja'alani bahastu hadha al-amr mala yace wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa na tashi ne bincike akan wannan al'amari dan na kawo mutane badil din dan na kawo mutane canji wa sa'altu Allah azza wa jalla ay yarzuqana al-badil ash-shar'i mala yace kuma na roki Allah madaukakin sarki da ya azurta mu da canji wanda yake na shari'a ba wancan na kafirci ba mala yace addafi ala ikhraj hadha al-bahth abin da ya tunkuɗa malam ko ya sa malam ya rubuta wannan littafi كانت هناك عدة دوافع تضافرت جميعها على ذلك فمن هذا فمن هذه الدوافع ما ليتي akwai abubuwa da dama da suka sanya malam ya suka kai shi wajen rubuta wannan littafi yace suna da yawa amma ga wasu daga ciki na farko qabla an nad'u ila tarki shay'in kafin mu kira zuwa ga cewa a daina wani abu labudda min labudda min i'ta'il badil anhu to ba makawa sai mun kawo wani abu wanda yake makafin abin da muka ce mu daina kamar yadda ne bayani wancan satin da ya gabata duk lokacin da zaka ɗauke mutum akan wani abu da yake mara kyau to yi kokari ka kawo masa wani abu mai kyau kuma ka dora shi akai amma idan ka ce ya daina abu kaza mara kyau kwata kwata ka hana shi baka samu masa komai ba to zaka samu matsala misalin da zan ba mu shine idan akwai wani yaro da yake shaye shaye kana so ka hana shi shaye shayen to idan ka hana shi shaye-shayen dole sai ka samu masa abin da zai rinka yi kuma wanda zai ɗebe masa kewa akan shaye-shayen nan amma ka ce masa ya daina shaye-shaye kai masa faɗa kai masa nasiha ya ji amma kuma ba abin da yake yi baya zuwa wajen aiki baya zuwa makaranta baya zuwa koyon sana'a babu wani abu da yake ɗebe masa kewa wanda ƙwaƙwalwarsa za ta rinka aiki lokacin da yake yin sai ya manta da wancan shaye-shaye to idan ya daina ma na wasu ɗan lokaci ne wallahi sai ya koma ruwa to amma duk lokacin da zaka dauke mutum daga wani abu mara kyau yi kokari ka samu masa abu mai kyau shikenan sai sai a zauna lafiya insha Allah ta'ala malai ce fa masalan misali na qashtu shaban na tattauna da wani saurayi fi mawdu'i dhahabi ila al-kuhan was-sihha was-sahra game da abin da ya shafi zuwa wajen bokaye da masu sihiri wa bayyantu lahu anna hadha muharramun shar'an na bayyana masa cewa bawan Allah wannan abin da kake na zuwa wajen bokaye fa haramun ne a shar'anci Allah ya hana fa qala li sai wannan matashi ya ce da ni يوم زفافي دخلت على زوجتي فوجدت نفسي مربوطا أو معقودا yace akramaka Allah abin da ya faru fa kaga na fara zuwa wajen bokayen nan ranar dauran aure na ranar angwanci ranar da zan tare da matata ina shiga ɗakin matata sai na samu amman asiri ba zan iya saduwa da matata ba shine al'aqadu ko arrabatu wanda suke cewa to ya zai yi kenan yace ma za a fa'al mala kake so na yi fa zahabtu ila sahiri mubtar yace sai na tafi wajen boka a matsayin wanda na takura ba a san raina ba shi a yadda yake gani ya tafi wajen boka ne dan ya samu magani a matsayin wanda ya takura ma'ana abinda bahaushe ke cewa larura ka san bahaushe akwai larura komai sai ya ce larura ne law anna indakum law anna indakum indakum badil ma zahabtu ila yace da a ce kuna da wani abin da za ku bani na karyawancin sirrin da aka yi da ban tafi wajen sa ba malai ce to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sanar rubuta wannan littafin abu na biyu kafiran ma ya musul jinni wa insiyan wa yatlubu minhu fi'li wa yatlubu minhu fi'la umurin muharrama da yawa aljani yakan ne yakan shafi mutum mutumin kuma da aljanin ya shafa sai aljanin ya ran umarta sai rinka aikata wasu abubuwa na haramu fa kana labudda min at-tasaddi li hadha al-udwan malai ce to babu makawa a yi kokari a toshe irin wannan ta'addanci da aljani suke jefa yan adam cikin su idan aljani ya shafa wani mutum mutumin kirki ne ka san shi amma sai ka samu ɗabi'unsa sun canza gaba ɗaya sun koma ɗabi'un banza duk wani ban alkhairi baya san sa inda ake karatun alkur'ani baya zuwa inda ake wani zance na alkhairi baya zuwa sai inda ake abin abin sharri to shedanin yake tunkuɗa shi malai ce irin wannan ta'addanci da shedanu suka ma mutum wajibi ne ya tsaya a ga an kare al'umma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga gare su abu na uku ma ce laƙar da ra'aitu min aljinnin nasara mai ya musul muslima wa ya tulubu minu ayyal bisa saliban wa illa sai ta'abuhu mala ya ce shi ya gani da idansa daga cikin aljanu amma aljanin kirista ne wanda ya shafi wani mutum shi kuma mutumin da ya shafa musulmi ne ya ce kuma aljanin ya nema daga shi wannan mutumin musulmi da ya shafa da ya rinka rataye cross idan ba haka ba kuma sai ya rinka azabtar da shi yana wahalar da shi shi sa mutum ne musulmi gashi amma kullum sai ga da katon cross a wuyansa musulmi ne sosai amma ga cross a wuyansa me dalili saboda aljanin da yake jikinsa ya shar'anta masa ko kuma ya wajabta masa haka duk lokacin da bai sa cross din nan ba to ba shi ba zaman lafiya a wannan ranar ya ta kayar da shi kenan a gaban mutane ya ta cutar da shi a gaban mutane to babu yadda zai bashi da zaɓi sai ya ɗau cross ya sa malam ce to saboda irin waɗannan abubuwan dole ne a tashi a bi bincike a sai da za a rinka raba al'umma musulmi da irin waɗannan abubuwa da shirri abu na hudu malai ce lam ara hatta al'ana kitaban yace ni dai har yanzu ban ga wani littafi ba yajma'u hadha al-mawdu min nahiyat min nahiyatihi al-ilmiyya wan nadiriyya irin littafin da ya tattara irin wannan maudu'i na sihiri da shafar aljanu ta ɓangarori guda biyu ko da ɓangaren ilimi da ɓangaren nazari ya ce shi bai gan shi ba wal maudu'u ausa min ayyulimma min ayyulimma bihi kitab kitab bala yace kuma shi maudu'i ne da yake yana da fadin da zai kasance wani littafi guda daya tattara shi yana da fadi sosai da sosai sai mala yace bal huwa fi halatin ila kafirin min al buhufi bal huwa fi hajatin ila kafirin min al buhufi sai dai shi irin wannan maudu'i maudu'i ne da yake bukata zuwa ga bincike binciken ma kuma mai faɗi malai ce li hadhar dawafi saboda waɗannan abubuwa ne wa ghairiha da wasunsu bada'atu aktubu fi hadha al-mawdu na fara kokarin rubuta na fara na fara kokarin rubutu a wannan mawdu'i walakin ni taraddadtu kafiran qabla an qabla an aktuba fihi malai ce sai dai na kai na kawo kafin na fara rubuta komai a cikin sa me dalili لأنه موضوع محاط بالمخاطر يتي سبو ده موضوع إني ديكي كيوي ده أبو وانا هدري ولكني استعنت بالله عز وجل يتي سيدي كافن نفارة ناني متي مكون ألا مدوك كنسركي وسلكت طريقا لا يضل من سلكه نبوك مهنيا ده دكا وان دي بيتا بزي تبقى با دقا كان هنيا مديديتيا وهو, وهو الاعتماد على الدليل في كل ما أقول وأكتبه Allah ce wannan hanyar ita ce dogaro a dukkan abin da zan faɗa akan alƙur'ani ko hadisi shine dalili ma'ana na yi ƙoƙarin gana dogara da dukkanin abin da zan kawo akan wani dalili na musamman malai ce thumma inni ma zakartu hadithan illa bayyantu darajatahu min as-sihhati wa dha'f yace sannan nayi kokari in ga babu hadisin da zan sa a cikin littafin face sai na bayyana matsayin sa ya inganta ko bai inganta ba duk hadisin da na kawo na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to zaka samu malam yi masa hukunci zai ce hadisin ya inganta ga wanda ya rawaito shi hadisin bai inganta ba ga wanda ya rawaito shi malam yace wa qad qaddara zuhudi gwargwadon kokari na thumma azawtu thumma azawtu mu'azzama alhadisi ila masadiriha fi kutubus sunna sannan kuma ne kokarin jingina mafi yawancin hadisin zuwa asalin inda aka ciro su a cikin littattafan sunna ولقد جمعت في هذا البحث بين الناحية النظرية المستخرجة من بطون الكتب وبين الناحية العلمية المستفادة من الخبرة والممارسة ما ليتناي أقرنا تترى نهاد كان بنتكي تبنغري ننزري wanda aka fitar da shi daga cikin littattafai sannan kuma da tsakanin ɓangare na ilimi wanda shi kuma an samo shi ne ta ɓangaren mumarasa gogewa ta yau da kullum da mala yake da ita da harkar mu'tamidan ala kulli ma aqulu alal kitabi was sunna mala yace ina kokarin dogaro akan dukkan abin da zan faɗa akan qur'ani ko hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mala yace walaqad qasamtu hadha al bahth ila kitabaini nayi kokari na raba wannan binciken da ne zuwa littattafai guda biyu na sanya su littafi ne guda biyu الكتاب الأول littafi na farko wa huwa khasun bil jinni wa shaitan shi ne littafin da yake yake banta kadai nayi shi ne akan bayani akan shaidanu da aljanu kadai akan sa nayi shi wa sammaituhu na ambace shi da wiqayatul insan min al jinni wa shaitan shi ne wanda wanda yake gaban mu kenan wal kitabu thani littafi na biyu wa huwa khasun bis sihri wa ibtalihi shi kuma malai ce nayi shi ne kadai domin sihiri da yadda ake bata sihiri menene sihiri ya ake sihiri ya kuma ake bata sihiri wa sambaitu shi kuma wancan na sa masa suna as-sarimul battar fi tasaddi lis-sahrati al-ashrar zararran takobi wajen gamawa da masu bokanci wanda suke a sharare shine sunan littafin na biyu wa laqad qasamtu al-kitaba al-awwal ila sittati fusulin mala yace littafi na biyu wannan wanda zamu karanta na raba shi zuwa ga fasali guda shida ga su kamar haka al-fasl al-awwal fasali na farko aljinnu haqiqatun la khurafa bala yace fasali na farko da zamu fara shiga shine aljanu fa tabbas ne haqiqa ba shirbici bane ba tatsuniya bane alfasalu thani fasali na biyu as-sar'u haqiqatuhu wa ilajuhu bugun aljani bashi kuma karasa aka as-sar'u haqiqatuhu wa ilajuhu bugun aljani shi ma haƙiƙaninsa da kuma yadda ake maganinsa alfasalu thalith fasali na uku ta'arrudu shaitan lil anbiya yadda shaidanin aljanu suka bujiro wasu annabawa da irin tattaunawar da suka yi malam zai kawo mana insha Allah ta'ala alfasalu rabi fasali na hudu alaqatu shaitan bil insi alaƙar aljani da mutum ko alaƙar shaidan da mutum wacce irin alaƙa shaidan yake da ita da mutum الفصل الخامس فصل نبيار مداخل الشيطان لإفساد القلوب hanyoyin da shedan yakan shiga cikin mutum ya kuma lalata masa zuciya alfasalu sadis fasali na shida tahsinatul insani biddu shaitan kariya da mutum zai samu a kariyar da mutum zai samu daga shedan shine fasali na ƙarshe bala yace wa yajibu tanbihu ila anna kullama wajadtumuhu fi kalami hadha muwafiqan lil kitabi was sunna mala yace dole ne na fadakar na nusantar da masu karatu cewa duk abin da ka samu a wannan zance nawa da na rubuta a cikin wannan littafi wanda ya dace da littafin Allah da sunna fa khudhuhu sai ku rike shi ku dauka ku yi amfani da shi wa kullama wajadtumu mukhalifan lahuma duk abin da kuka samu ya saba wa sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fadribu bi kalami ardal ha'id to ku ɗauki zance na ku buga shi a jikin bango ku ci gaba da harkokinku ma'ana kada ku ɗauke shi kenan malai ce wa khudhu bil kitabi was sunna ku yi riko da littafin Allah da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa inni la ashrahu sadri li kulli li kulli naqadin banna'an mu'tamidan al kitabi was sunna malai ce kuma zan ina yalwata kirjina kirjina na yalwace ga dukkan wani mai gyara wanda ya ɗora gyaransa ya gina gyaransa a kan littafin Allah da sunnar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wala ya futu ni fi hadhihi al-muqaddima an ashkura kulla man sa'adani fi ikhraj hadha al-bahth mala yace ba zai kwace min ba a cikin wannan muqaddima na tsaya wajen godiya ga dukkan wanda ya taimake ni wajen fitar da wannan bahasi wannan bincike da ne na rubuta wannan littafi wa as'alullah azza wa jalla ina roƙon Allah madaukakin sarki ayyar zuqana da ya azurta mu al-ikhlasa da ikhlasi fi aqwalina wa af'alina a cikin maganganunmu da ayyukanmu wa harakatina da motsinmu wa sakanatina da kuma shirinmu Allahumma inna na'udhu bika ya ubangiji muna neman tsari da kai an nushrika bika shay'an na'lamuhu da mai shirka da kai cikin abin da muka sani wa nastaghfiruka muna neman kuma gafararka mimma la na'lamuhu cikin abin da kuma bamu sani ba wa sallallahu ala abdika ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما ليتي وحيد عبد السلام بالي insha Allah ta'ala muqaddima ta kare sai kuma gobe za mu shiga cikin littafin insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله